والصلاة والسلام على الكاتب الحاكم ناصر الحاكم الحاكم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار الأهل ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسيد وطلحة والزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواس قلوب الأصناف فريد داره على الإطلاق آتم الأتمين أبو سعد على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاهلي وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والجمال واللطف والرشد والعناية الربانية أمنا بجاه رسول الله دائمة شيخي يدري لنا بهذا المهضل والتعد في بنظرة تاتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح أعمالنا ويغفر لنا خطيئتنا ويرفع درجاتنا وجعلنا من المتقين خيارا جزاه رسول الله jiya muna cikin tambayoyi da amsa lokaci shekuri saboda haka tun da mun yi alkawarin kar wasu da cewa me yasa ba amsa musu ba to za mu cika tambayoyinmu dama tambaya 28 ne wanda jiya nake ganin tambayar ba ta wuce goma sha ba wanda muka amsa dama tambayar tana zuwa ne gwargwadon amsarta wata ta zamo ta yi ƙalla aukasur ko ta karanta ko ta yawaita gwargwadon yadda ake bukatar a warware damuwar da ake son a warware mun gode ga Allah madaukakin sarki da ya sa duk abin da muke kai muna son mu sami ta hakiki ma'ana abin da muke nema ya tabbata ya tabbata sanin abin kenan fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna wanda bai san abu ba in yana son yayi adalci ya tambaye wanda ya sani shine wanda bai san abu ba ya tambaye wanda ya sani to komai za zauna lafiya idan aka ɗauki abun aka kai wajen da ba ma'abucin abun ba aka tambaye shi ba yi adalci ba kuma ba a sauki abu wanzilin nasu manazilahu kowane mutum ana saukar da shi a wajen da ya dace a saukar da shi ne idan wani ya zo aka sauka da shi a falo wani ya zo sai a sauka da shi a ɗaki wani ma sarakan mai gidan zai ce ya fita wani shiga gwargwadonsa ne kuma saboda haka allah yake yi kuma a ƙa'idan duk lamari na addini kowa ya zo tambaya ko wajen sai na rasulullah ne akwai tambayar da aka tambaye manzo Allah sai in yayi magana ya ga ba a fahimta ba sai ce Aisha ki musu magana su ke ki musu kora su gani mai keke musu ko za su gani sai ya batta da nan sai ta yi magana musamman abin da ya shafi matsala na mata a hayanan akwai wata mata ta zo wajen ahmad bin hanbali ta zo tambaya sai ta zo da sai ta zo da kara nan gefen sa ja nan gefen sa yayi ruwan mai zan ɗorawa haka sai ta nuna masa da ta nuna masa wannan ta nuna masa wajen jan sai ta nuna masa kuma ga yanayin yadda yanayin ya koma sai ya karba karan sai ya karya tsakiyar karaya mai yake sai ba ta yi ta koma sai ta tabi ya ce kun samu take tambaya kai suka ce a ta zo tana tambaya ne akan haila wannan jadin bangaren haila to amma kuma yanzu jinin hailanta ya koma kamar wannan ruwan za ta yi sallah sai ta ba za ki yi sallah ba sai kin ga jinin ya zamo kamar tsakiyar nan wato ba wannan ruwan da ya zo shi ne wanda kin farfafi kenan za ki yi sallah kaga ba magana kawai amma ilimi da ilimi ne amfani saboda haka da ilimin aka nuna mata to kowane lokaci haka ake tafiya akan ilimi da ilimi Allah ya ba mu ilimi albarka idan an tafi a kan ilimi masalan mu muna ba da dama ba don komai ba saboda bangaren abin da ya shafi da tariqa idan mutum yana gefen abin bai san abin ba in ya kalle shi shi musulmi kullum yana ganin mumini ya cika zurfafawa shi musulmi haka ne yana ganin musulmi ya cika zurfafawa shi musulmi yana ganin mumini ya cika zurfafawa mumini kuma yana ganin musulmi ya cika zurfafawa wannan haka a tsakani yake har abada ba za a canza ba kamar tsakanin mai kuɗi da talaka sai mai kuɗi ya ce talaka na yana mara kudin na yana mar kallon kallo yana mar kallon banza shi ma yana ce bar yana mar kallon kallo ya rena shi don ya ga bai shi wannan har abada ba zai canzu ba wannan daga Allah ne haka abin yake har abada haka abubuwan suke to kowa in ka kalle shi a kujeransa kana wucewa ba wai kuna wani ma'amala bane a cikin mota wani ya ce girman kai ya ga ya ga mu matsiyata ko kallon mu bai ba balle ya daga muna hannu don kuma da zai daga anan in aka dare ce watakila dariya yake musu so dole baya yadda za a yi to a shi abin da ake bukata kawai ana neman mutum ya tsaya akan abin da yake kai kawai san me yake yi wanda shine zai ja shi zuwa ga Allah ya zauna lafiya karka nemi yabo karka nemi yabon mutane ka kyale su amma idan ka ji ana yabonka manzo Allah ya faɗi yadda ake ciki yana cewa idan ka zauna tare da idan kunta min indi min indi qaumin in ka tashi daga wajen mutane fanzur ma yujibu kuzunaka an yaqulu laka ka saurari me mutane da su faɗa in an tashi aka ce ka cika girman kai ka cika kaza ka cika kaza to ka gyara Allah ne yake maka wazi a bakin su idan ka ji ana cewa mutumin kirki ne mutumin kirki ne ai ni dai ai ba za a ce komai ba akan wani to ka kyautata ana nufin Allah ne maka bayani a bakin mutane sannan idan kuma baka yi abu ba aka ce ka yi to shi ma abin da za ka duba ka duba ka ga kana yi ko ba ka yi in ba ka yin abu Allah ne yake maka wa'azi za a ɗaga darajar ka ne in ka yi haƙuri idan ka ce za ka yi mayar da ƙarfi to kuma za ka faɗi jarabawa ce ta ubangiji wannan duk baki ɗaya haka abubuwan suke gudana saboda haka da ilimi ne ake sanin mafita kuma a zauna lafiya mutum kuma ya daina zuciyarsu ta daina kumbura ma'ana walau kun tafazzan galizal qalbi lam faddu min hawlik lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mutane wanda suke masa tambaya na walakanci da kurustawa tawbihatun inkaran dukkan wayannan an yi wa manzo Allah amma mai Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hakuri wa qasa alu Musa akbar min zalika an tambaye annabi Musa fiye da nata su abin aka ce arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah a fili eh ka nuna mana Allah a fili ka kai ba maka haka ba ya rasulullahi saboda haka ka yi hakuri kenan saboda in kuwa abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kike zato sannan kuma abubuwan da yake faruwa wanda al'umma ya kamata dole a mai da hankali akai a jawo hankalin al'umma a dawo wato babu wani mutumin da Allah bai haɗa mara bala'i ba ba zai yi ba in ko ba za a haɗa maka bala'i ba to baka da imani a yi hasibin nasu an yi taro kusu da an yi kulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fattana alladhina min qablikum ba ku lura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da rikici yaki ya kai yaki sai da Allah ya ce me aiki hatta ya kulu rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasarullah annabi Muhammad ba bala'i da yayi bala'i sai da ya ce da shi da mummunan da suke cewa yaushe Allah ma zai taimake su ne ya ce ala inna nasarullahi qaribun sannan sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai muhallin ce to ubangiji ga ba abin ya taso idan ka bari wayannan sune mu'minai sune mutananka sune na Allah idan ba ka san addinin ka ya ci gaba ka dora kafirai a kansu amma idan ka in kana son addinin ka to ka ba mu nasara take ko Allah ya turo mala'iku shikenan kowane abu in ka gani an yi wanda ya wuce ka an yi wanda ya wuce ka sai a samu saiti a cikin tafiya shi ilimi shi yake sa mutum saiti in mutum bai da ilimi wallahi tallahi a hargitsa yake wallahi a hargitsa yake shi kansa yana tafiya yana jin haushin kansa ya haka ya fito gidan da ba kuɗi ya haka ko ba ka bane eh duk ya sha ba ya ce ai ba mun shi bai da kuɗi mamun shi bai da kuɗi dan uwansa ba da kuɗi kamar su aka wasa a layin ma yana jin haushin layin da baki daya bai san kuma da za a ba wani kudi a cikin gidan likitan za su halaka ba bai sani ba an yi haka ne watakila don ku kai lafiya a wajen allah wannan da an ba ku za ku halaka ga baki daya gida mutum ɗaya yana iya halakar da gida in aka ba shi dukiya in ya zamo yana da ƙarfi ga baki ɗaya da iya canza ra'ayin su daina bin allah ai dalilin da annabi musa alaihi salatu wasalam da kai shi da hadur ya kama wannan yaron ya kashe kenan ai ya kashe shi yaron a lokacin da yake yaro ai an kashe shi ne dan soyayyar da iyayen suke masa yaron in yayi girma zai zama dan iska iyayen kuma salihai ne to a hutar da shi kar ya zama dan bai zo ya kai wannan level din ba a maki shi ta layara dan imanin iyayen su kai lafiya wannan shine dalilin kashewan ai duk wani abin da kaga aka yi ma to Allah yana sane in ya maka wani sabanin hakan ne ba za ka kai ba to amma kai ka daga kunci kenan wani lokaci ma ka shiga daki wani ma ya ce zai kashe kansa ka kashe kansa ka kashe kankan ka zo sai ya ce to ni kuma na maka alƙawarin za ka shiga wuta man qatala nafsahu falaysa lahu jazaa'un illa an-nar bi yajruhu ila an-nar Allah ya kiyaye bismillah زكاة الفطر سنة زكاة الفطر سنة ولكن فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم من ذا صلى الله عليه وسلم يا قبل التاتا a yanzu zamanin da ake ciki aksari da yawa mutane ba sa cire zakatul fitr saboda sun shigo alƙarya da wanda suka shigo alƙarya da yan alƙaryan sai aka haɗu gabaki da aka rushe ainihin ka'idan duk mutumin da bai cire zakatul fitr ga azumin sa baya karbuwa domin azumi yana nan ne ma bainas sama'i wal ardi sai ka fitar da zakatul fitr Allah yake karba eh amma aikin muta'alliqun ne bainas sama'i wal ardi walidha farada rasulullahi abin da yasa manzo Allah ya farlanta kuma ake son ayi saboda akwai shi kullum addini taimako ne kullum addini taimako ne har zakar nan taimako ne da ana ba da zakka na rantsi da zatin Allah ba za ka yi haka ba wallahi tallahi a bawa Allah hakinsa wallahi talakawa ba za su kai haka ba kuma ba za su dinga mummunan addu'o'i wa wayanda suka fi su ba saboda sun san alherin su yana zuwa hannun su sun sani to a zakatu da fitri katin ranar da za a yi duk wanda yake da rai in dai musulmi ne ko yana azumi ko baya azumi dole ne a fitar da zakatul fitr shine muddatin nabi guda hudu wannan muddatin nabi da za a cire shi in an cire za a ba za a ba wanda bai da shi ne ma'ana kar ya zauna haka a watan ramadan amin a ranar sallah bai yi wani abu ba ga wannan wannan a dinga kaiwa gidaje ana bayarwa gashi nan gashi nan saboda kar wani ya zo ya zauna da shi da iyalansa ba dole bane domin arzikin Allah yadda ka san ɗiban adashi haka yake ana ba wannan ne wannan ya ɗanyi haƙuri a sake ba wannan wannan ya haƙuri a sake ba wannan wancan ya haƙuri ba lokaci da ake turawa ba ba haka Allah yake ba ba kuma ko a arzikin kanka kai ma kana gani yau za ka iya samun kuɗi mai yawa an ga dama sai a rike maka wata ɗaya duk iya dabarar ka ko kana da kuɗi a banki ka je ka rubuta a ce bai ba ka roƙa kuma a ce ba za ba ka bashi ba a ce sai ce sai an ji a ɗauki hotonka a sa hanna yanka kudinka ne da amma yanzu ba naka bane ko ba za ba ka don haka ne saboda haka duk mutum ya gane sai ya gane Allah yadda yake sarrafa al'ummarsa yana son al'umma su ji tausayin juna ne shine manufar to a nan abin da yake fama idan aka zo ka bayar ranan ranan karamar sallah muna ce mata karamar sallah ba wata sallah karama amma Hausa ba ta jiranci na walakanci bane Hausa ce haka eh akwai abin da ke cewa ba a cewa kamar masallaci komin kankantansa ba a alika ce musai jidu ta yi sabo ɗan ƙaramin masallaci ba a sai dai masallaci yawwa to abin da ake kira da sallah masallacin idi in da ne masallacin idi in kafin ku da masallacin idi matar ka ta haifi ɗa za a cire masa zakatul fitr yana kansa idan an sauko daga masallacin idi ne shi ne sauka kansa baya kansa to shi kuma abin da ake nufi a taimaka wa al'umma saboda kowa ya samu cikin walwala wanda ba da shi shi ma a rufa masa asiri ranar gidansa ta yi kyau shine manufan addini wannan shine zakatul fitri faradaha rasulullahi manzo Allah ya mai da ita farilla sunna ce amma manzo Allah ya mai da ita farilla kuma ta zama farillan akan kowa ma'ana duk wanda bai bayar ba azumin sa muta'alliqun sannan kuma a yanzu ana iya cire kuɗi ana iya cire kuɗi a matsayin zakatul fitr domin idan shinkafa ne an san mudu biyu ne zai iya yin zai yake ba da mudatun nabi guda hudu kaɗan yake yake raguwa mudu biyu kaɗan yake raguwa na mutum daya in masara ne garin masara shi ma hakan ne to sai a duba a mawazin tana da ƙarfin da aka fitar da shinkafa to shinkafa mudu ɗaya da ina nawa ne ɗari bakwai dubu ɗaya ɗari hudu to kaga wannan garin kuma na ganin ba zai wuce a ce ɗari biyar da wani abu ba na ɗari biyar da ishirin to ka gani to wanda zai ba da mudu biyu to ka ga dubu ɗaya ɗari ɗaya naira hamsin to za ka iya cirewa gwargwadon ƙarfin arzikinka gwargwadon ƙutu ahalin baladi abinda mutanen garin suka ci kar ka je ka ɗebo musu dauro dawa kamar mu anan ba shi ne abincinmu ba amma masara shinkafa abincinmu ne sai amma gero ana amfani da shi ne don watan kawai don kudu aksari a garin nan amma ba don haka ba yi daga cikin abin da za a ce za ka je gida ɗari wani ba ba wanda ya sama yadda ake yin tukin tuwon gero babu saboda ka kaga ba kotu a hali baladina ba kenan to musa ka ɗauke shi a mafi sauƙi ka ce masaran kaga kowane mutum naira ɗari biyar da ishirin mutum naira ɗari biyar da ishirin kana da mutane goma nawa kenan sai ka dubi wanda yake wanda ba da hali sai ka ce ga zakan kabirin iyali na baka taimake shi ba shi kuma ya sarrafa irin yadda zai iya yi ya sarrafa irin yadda zai iya yi wannan ya yi gabaki ɗaya a halin da ake ciki wannan ce sai ka je ka saya ne ba zai je sayan ba to ya bada kudin an dai sauƙaƙa mar duniyar ta zama global amma har addinin ma a hannu ya zama global tun daga shi ne ya zo maka ba sai ka sha wuya ba Allah ya taimake mu na ai ni tun jiya na cire na tun jiya tun shekaran jiya ma na cire na ba jiya ba na eh na eh duk wanda ka gaba da shi wanda za ta taimake shi ana iya cirewa ba shi eh kusanci ba komai shi dama ana son a taimaki mutane eh eh da ba shi ba kamar zakkan kuɗi ba ne ba kamar zakkan kuɗi ba ne eh za ka cire musu ne ba ka cire ka ba su ba shi ne maganar da malam abdurrahman yake nufi ai ba cire musu za ka cire musu ai duk wanda suke kan kada ka cire musu yanzu wanda suke kai na mutane ɗari ne kuma na cire musu shekaran jiya abin da ka ai kai za ka cire kai za ka cire mutane ɗari ne ai karfi karfi yake yi na haka abin yake duk mutum ɗaya na na a ba dole bane a cire mura amma dole ne ya cire yawa ba dole bane iyaye su cire maka amma dole ne ka cire tun da kai baka taimake su ka cire musu ba ai ka gane yawa ai ka san agon rogo yake a ra'ayi matsayi bayan daya ai a ce tun kana yaro iyayenka suna cire maka zakan fitari ka kai level din da kai kuma baka ce su su huta kai kai ba kuma a ce a ci gaba cire maka ai ina ganin ba yaye ka ba dai kenan na wanda ba yi da shi sai nemo ba shi ai kwarai da gaske ai muta'alliqun baina samai wal ardi ba za a karbi ibadan ka ba sai ka bayar haka manzo Allah ya ce idan kuma ka sai ka bari bashi in kai in baka bada bashi ba ma ka ci bashin kuɗin waya ko a ko a banki kuwa a ci a yi hira amma wannan ya kasa yiwa da yi bashin kayan sallah to malamai ma wasu sun ce in dai kana da riga biyu ka suke daya dan ka fitar ish za ka iya za ka iya ai na ka ne yanzu na baka kyautan kuɗi ba na ka bane dan ka yi kyauta da sai ce ka damu da kayana ai shi ne na
Yeah.
dama mata ai ka lura ko a nan duniya ai abin da aka yi gina su su ka'idan su ma alhairin da aka musu aksari ba a faɗa ba ka gani duk wani abin da aka ce namiji za a masa kaza namiji za a masa kaza namiji za a masa kaza ka ji an faɗi na mace saboda ita tanadinta sai ta je lahira ne Allah yake mata shi kamar a ce nikahu tafwidi ne zan auri wance kin yadda ni na san abin da zan bayar sai a dubi karamcinka kai karimi ne ko keke da keke ne to Allah ko karimu ne Allah shi ya san me zai yi wa mace saboda haka ai abin da sa aka tana musu ai ba tana dawo mace ta ci ta yi mulki a duniya ba a lahira ne ka san hurul ini gaba ɗaya suna zama a ƙarƙashin ta ne duk hurul ini matar da ta yi aure to in dai ta bi aure ta zauna a kan aure ta koma ga Allah ta je ita take sarrafa hurul ini babu wata hurul ini da take kan matan aure wannan mulkin ake bata ita kuma ya suka nema su kuma su yi mulkin anan ta ji rikicin kenan ta to yanzu sun sani to abin da yake faruwa kenan duk abin da ake musu ai ko nan ai waje ala bainakum wa bainakum mawaddatan wa rahama da taskunu ilaiha ne waje ala bainakum wa baina wa bainakum mawaddatan wa rahama ai abin da ake nufi su yan lele ne daga duniya har lahira wajen Allah ai mata shine nake jin haushin matan da suke taba a ko da yake da yawan su sani ba ai babu babu wanda Allah ya tausi yake jin ake yin gaba da gaba da su a fadan ubangiji a samu nasara kamar mata asa Allah yana ganin su da girma amma ban sani na eh a gaba ne ai suna da daraja duniya da lahira yanzu aka ce maka za ba ka aljanna ba mata ai sai ka ji kamar bambara kwai ko ba ka wani wannan darajar su kuma abin da ake musu a can din ai ya fifita ya duk abin da ake yi ba irin hakan yadda ake zato ba ne shi ne bambanci wallahu alam na
Thank you.
wannan ai shi ne mafi sauki dama shi ne bambancin ilimi da rashi dama wa man lam yajid ma'an wala mutayammamun fa arba'atu aqwali ai in baka samu ruwa mutayammama kake ai tayammama yana matsayin ruwa ne ai an ji taimama mai matsayinsa ai in ka zo kace na wai cikin istibahatu salat ma kana bihi rafa'ul hadath to Allah ya dauke najisan da ke cikin ka za ka yi da abin da za ka yi taimaman kenan najisan yana jikinka amma babu a wajen Allah babu saboda farillan ka kenan ka koma babu farillan taimama an suna nan da yawa a cikin mutanen wanda ba sa amfani da ruwa shi shekaransa goma sha tara ba ya yiwa ba ya yiwa ruwa ya taba jikin shi ba zai yi ba daga ya taba ai ba za zauna lafiya ba ra sai da ya kwan akan shi ne kwarai da gaske eh muna fita muna fita wannan kuma baya taba- baya bar komai tun da ya gina masallacin nan so ɗaya ne bai yi sallah ba shine ranar juma'a washe da ya koma ga Allah na jin jikin na ce masa a yi haƙuri ya ce yana jin kunyan ubangiji wasu su zo daga wani guri a ba ƙofar gidan ka kasa fita shi ne za fita a gurgujen nan a tukwikwai haka za a yi kaga mu ko yanzu haƙuri za mu yi. za mu ba za mu iya ba mu da irin zuciyarsu da nassin da mu kare kanmu kuma za mu zauna lafiya amma su suna jin kunyan Allah ga nassin an sauƙaƙa musu amma suna jin kunyan Allah na ga abin da shi mutu janin ya wani tafiyar mu da muka yi umra da muka je na basu a madina na dawo na zo makka sai suka taso daga baya da shi da malamin abdullahi jega da malam muhammadu suru na cikin ɗakin kaba sai suka kira ni kana ina na ce na cikin ɗakin kaba kana ta wani kofa na ce na babu fa sai ci ta aiga munan a ciki mun gama dawafi da shi tijani mun gama muna marwa ta wajen kofin marwa na ci kuna cikin masallacin sai na ci tago balin su sai suka ci ashe ya kwanta ya gaji na ce da kafa yi dawa ya ci a ɗauke shi a kasha a lokacin ana ɗauka ya ce yana jin kunyan ubangiji a ɗauke shi ana yawo da shi ya ga waɗansu tsofaffi suna tafiya da kafa da kafa zai yi. na tashi na zo na keta ɗakin ƙaba na zo ba marwa na kira a waya na ce to Abdullahi ya daga hannu ya tashi ya tsaya ya daga hannu shine zan iya ganewa shine ya tashi ya daga hannu na zo samu shi tijani yana kwanci a a cikin fili na tashi na taba shi in ce ya ce a ce ya suke ce alhamdulillah ce da kafa kuka yi ya ce da kafa kuka yi har safa da marwa ya ce har safa da marwa na ce to shi mu koma mu shiga hotel a jihar abuja ya ce to ya tashi ya zauna na rungume shi muka fita muka zo muka shiga hotel shine ranar da na ta ban zo da takalmi ba da na taka dan yana hilton ne wallahi sai na ji akan kashin kafata nake tafiya saboda tsananin zafin rana kamar zan mutu to a ranar ne wannan haramin ya bani ɗaya ya ba wa abdullahi jega wanda da shi za mu jana'izar ai guda biyu ne ɗaya na wani ɗaya na malam abdullahi na shi yana garin su na wani garin ai ba sa suna jin kunya Eh, suna jin kunya saboda haka babi ɗaya ne kawai babi ɗaya ne shi ne kawai babin za ka iya alola farillanka alola ba za ka iya yin alola ba farillanka taimako kana yin taimako shi kenan kuma an ɗauke maka duk abin da mai alola yake shi ya ce kai ma kai shi ne akan oto tutu na gani ok atahiyatullah zakiyatullah dai ba salawatullah assalamu alaikum ani barakatullahi barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin me raka hudu kenan amma me raka biyu zaka cika ni assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka karasa ma'anan kamar tambayan kamar haka ake tambaya saboda tahiyan farko a sallah mai raka a hudu ba a cikawa a ƙarshe tsayawa ake a salihina na ka karanta na ƙarshe shine ake haɗawa har haɗa da salati na cika ciki hausa ne shi ne cika ciki na a hausa ba ta cikin musulunci abinda ake nufi ya cika ciki hausa ne saboda haka wasu za ka ji su kuma sun faɗi irin nasu da wannan yaren amma akan abin da ake nufi ma'ana sallan cika ciki ko shi ne ake nufi yayi sallan almu'amin almuharram kenan bayan mutum ya yi sallan layya in ya yi sallan layya ai ana rage sallan cin bindi ko a zamanin manzo Allah akwai irin wannan amma ba sunan haka wannan ba ba ba haka suke kiran shi ba saboda wasu suna cinye layyansu rana daya wasu kuma suna rage layyansu zuwa wani lokaci wannan duk akwai shi a cikin addinin musulunci ko manzo Allah ya maganganu a kai me ake nufi ya cika ciki shine kamar ranan mutum ya kamata wanda bai koshi ba dai ya koshi shine a Hausa a ciyar da mutane abin da za su ci su yi farin ciki yawa misali me ake nufi me ake nufi da takuta ha a nan sai mutum ya ziyarci Kano ya san me ake nufi da takuta ha an gani to kaga mu waya nan ba mu yanzu aka kawo nan din aka aka dauko aro amma mu mun tashi mun san cewa abin da ke nufi da takuta rana ne na sadaka da addu'a da ciyarwa duk abin da kake da shi zaka bayar dan annabi Muhammad shi ake nufi da takuta eh kuma a yanka a yi kaji mu muna almajirai ko mu rubuta ayan alkur'ani bayan mun rubuta ayan alkur'ani sai a je a dinga a dinga shafan albarka ana ba mu sadaka muna yawo da alkur'ani da zayyana mu haka muke a zariya lokacin muna yara eh saboda a ranar almajiri yana samun abubuwa masu yawa na alkhairi shine to irin wannan kowa akwai irin yanayin nasu Na? Na? A duk ɗaya ne. A ai na gaya musu abin yanzu ba gashi na yanzu an fara ba. Yanzu misali ranar sha biyu ga wata ba shi ne ranar maulidi ba? Mu nan ai ba dole ba ne sha biyu. Muna da ranar mu ne daban amma shi ne matsayin sha biyu mu. saboda garin ga yadda muke ga yadda ake da mu eh ga yadda muke ga yadda ake da mu amma sauran garuruka ana bayarwa sha biyu ga wata gwamnati ma tana bayarwa sha biyu ga wata ne ko idan ta bayar da wannan hutun ana yin abinci ne don a ciyar da mutane don me ake ciyarwa don manzo Allah ne to wannan gatan da zaka nuna wa mutane don annabi Muhammad shi ake ne yanzu mu yanzu aya nan muna yi ko ba mai muna yi bari gaya muku ma muna yi a zan kara faɗa ne muna yi domin wannan karin ko ni a nan abin da Allah ya bani dama ina jin na ce da mutane dubu uku a ranar mai mutane dubu uku a ranar domin kaji ɗari aka yanka kaji ɗari nan ko wajen dubu ɗari hudu aka siya kuma an yin ba musulmai ba kowa ba ɗan izala ba ko ɗan ɗan taimiya ne ya zuwa ci ɗan annabi kuma an ci an ci kiristoci ma sun zo suna layi a gidan marayu kuma sun zo kowanne ya karba kuma abinci wanda yake an gidan maye wannan shi ne manufa na da wannan duk ai ja haɗe ne shi akwai wanda ya kai su ruwa matan su ma wahala suke sha shi mutumin da yake keke da keke ko izala da take suna ba ruwa bane idan kai suna kana ciyar da mutane ba albarka kake siya wa ɗan ba idan mutum ya ci abinci don suna in kai suna aka ci abinci ko mutum ya ce maka ya gode ko bai ce maka ya gode ba zai yi shiru da ya koshi Allah ba zai sa albarka ba inda ba dan sunan ba za a yi saboda haka muka fi su albarka wannan shi yasa ko aure aka nema ai hidimanka da auren a zuwa a yi waliman nan wallahi malam sayawo auren foundation ne na albarka wannan a yi suna ka zo keke da keke ka tsaya ka cewa kar kowa zo gidan ka kada cinye maka abinci wannan ba talauci ba ne to yana yana ba wa yaron albarka amma a dalilin yaron al'umma sun koshi wannan ba alheri ba ne ai kwana ɗaya ne an ce ka yi yau ne gobe sai ka yi ji sai ka yi amma ana yin birthday sun yarda da wannan saboda za a ji a ɗaure ciki wannan baya mutum ya yi girma ko Allah ke abin da ka rasa ka gane kawai a jahilcin ya fi yawa a ciki ba ilimin ba Allah ya fashe na abin sani ba
Yeah. جمال والدي أما فرق جعلناها شيء والمشامتين في ذلك فارق
zunubinsa a sai na faɗa zunubi ne ai shi ya sani almaru ba giya na fasaru e duk mutumin da ka gaba ya je wajen Allah ba zunubi ne ya tsare shi zunubi ne to shi ko ai ya san abin da yake in ce masa sata zina ƙarya yi da wani cin amana ai na ba wa kai na wahala amma shi da ya tambayan ya san me yake tsakaninsa da Allah sai da ya kace in dai ya kasa zuwa wajen Allah kace masa zunubin sa ne yana shi domin shi Allah tangaran yake ko yaro ne ya kira shi Allah yana sauraron sa yaro in dai zai ce Allah Allah zai saurare shi ce me kake nema saboda kuwa ai kaga babu wani shabiki sai kai ne ya rage maka kuma ka gane me tsakaninka da rabbul izzati akwai shekaran jiya jiya ya nuna shekaran jiya lailatul qadar ta wuce Da duk malami ya sani saboda in ta wuce za ka ga garin ya waye ya yi haske amma ba rana za ta shi haka to lailatul qadar ta wuce to bismillah to mai tambaya tambaya mana bismillah bismillah na dama na shi ne eh da aka bashi ya zama na shi eh shi kenan sai ya cire ba waɗansu in ya ci kuma ya ci na shi ya yi daidai amma kuma ana bin shi a ya yi ai na ka farillan yana kanka ai wan ai an baka ne dan a sauke maka kuma kai sai ka zama kana cikin hali na babu to in babu za ka iya ci amma kuma ka san cewa za ka ci bashi ka cire domin wancan yana kanka ai wancan tsakanin akwai wani abubuwan da mutane ba su iya fahimta ba akwai hukunci tsakaninka da Allah misali wannan abun Allah ne ba wanda ya isa ce ya yafe maka kamar irin fata wanda wahabiyawa suke bayarwa idan mutum ya kashe mutum ya yi accident mutane uku suka mutu sai a ce wai ya yi azumin kwana 60 in ya yi azumin kwana 60 wai ya yi na sauran gaba ɗaya ƙarya ne shi mutum haƙƙi biyu ne akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin iyali haƙƙin iyali shine in sun ce ba su yadda ba da gangan ne sai a yanke masa hukuncin kisa in sun ce kuskure ne ko kuskuren ne ya zo sai a ce a biya diya in sun ce sun yafe diya sun yafe amma ba su yi su yafe azumi ba azumi na Allah ne amma diya nasu kaga haƙƙi biyu ne to akwai abubuwan da in na Allah ne babu wani mutum da yake sai ce Allah ya yafe maka da wa suka yi Allah ya yafe kamar misali matar da za ka aura sai ta ce wallahi ina son ka kuma ba yadda za a yi ya ce to ni kuma ba ni da kuɗi kuma gaskiya ina son yadda to na yafe maka sadakin ƙarya take ba ta yi sama saboda sadakin ta hannunta zai zo amma akwai na Allah ciki sai ne da ba da rubu'u sadaki rubu'un in aka ba da rubu'i sai a ce to sadakin nawa ne misali a ce dubu ashirin ne ko dubu talatin ne rubu'i sai ta ce to ga dubu ashirin ɗin ka bani in ta ba in aka bata sai ta ce na karɓa sadakin sai ta bashi kuma ya yi eh amma ta ce a je a yi kawai tun da ta ce ba komai a to kanta kenan banda na Allah ba ta da hannu akan Allah to akwai irin wainan hukuncin a tsakanin al'umma da rabbul izzati na da diya daban ai diya gidan ka san aikin da yake musu ka kashe shi ka sani ko shi yake ce da gidan saboda haka kudin da zaka biya na diya shine za a rike a madadin a rarrashe su tun da baya nan to wannan ya rike ku zuwa wani lokaci shine Allah ya hukunta wannan kuma kai da Allah ne in ka ce ba za ka yi ba sai ya ce to ba komai ka zo ka same ni ka kamun bayani mu ya kai na ana yin aure bashi amma ba a kwanciya da ita sai an biya na Allah sai an ba da ruku dinari na na na na kuma ya duba ya ga bashi da hanyar da zai biya shi na kuma wannan yana da sai ya bashi zakka yawa da ya dauki na kan ya bashi
Eh. eh ya kasa ya dubu ɗari. ina baka dubu ɗari dubu ɗari ya kasa.
a yayi ya taimake shi abin ya yi shi wannan ya zama ya biya ya biya bashi maimakon da ya je lahira ya biya an sauke masa a duniya e shi kuma a hausance sai ce amar walakanci
ma'ana haka ne.
shi wannan da ya ba ya yi ta yi ta yi zan ba ka zakka amma ka biya ni bashi na zan ba ka zakka amma ka biya ni bashi na in ya ce ba zai biya ba in ka ɗauki zakkan ka ba wani sai Allah ce bai karba ba bashin baya kansa an ce sai shi ne dole za ka ba ai taimakonsa ka yi to amma a hausance sai a ce ka yi walaƙanci amma ko ba walaƙanci ba ne ka taimake shi ne shari'a ne ya sha bamban da hankali ba hankali ba ne shi yasa rashin bin sa yasa kowa yake hawan kawara wa shari'a yadda ya ga dama Allah ya na ya magana ana saka masa a duniya kafin ya mutu wani kuma aikinsa na alherin ya yi yawa sai ya zo mutu Allah ya ce ya mai da shi musulunci kuma ba wanda zai sani daga Allah sai shi sai a ɗauke shi kuma a kai shi coci a yi masa komai da kullum abin ne ranar tashin kiyama ka dan shi a gindin al'arishi domin la ilaha illallah ta makale mala'iku ma bai sani ba aka ɗauke shi amma Allah ya sani aikin alheri kawai ayi eh tuba dubiya kamar ya a duba a wajen yin izala ke mu a wajen muna cewa ilimin hisabi wannan abin da ake nema a- ai istihara ya hau ka san su da yake ba su san abin ba yin sai duba ba duba ba ne idan ka ɗauki misali muhammadu 92 ne idan ka ɗauki fatimatu 135 ne haɗa shi nawa kenan na 280 bai kai ba ɗari yawa 227 to sai ka ƙara bakwai wannan bakwai ɗin shi ne kwana bakwai ɗin da kuke zama nawa kenan 200 dari biyu da talatin da hudu to kan yanke hukuncin ne wasu za su gane a cikin gidansu to da zan yanke maka hukuncin abin da barin gani dai nawa ya saura baddu dari biyu da nawa dari biyu talatin hudu ga biyu ga uku nawa biyar ga nawa ga hudu na a ba akwai ba za ta gane ba nawa ya bayar Dari biyu da talatin da hudu. zai wuya ka samu wanda suke da wannan auren ba sa samun damuwa zai wuya kuma har tashin duniya a ban ce ba da a zauna za a yi za a yi to wayannan su ne to shi ake kira wannan ilimin da kake magana wanda yanzu na yi maganansa idan ka ɗauke shi a abama sharar falaki ka tafi da shi a lissafi in allah da matan su yi su biyu ne a duniya irin su kenan kuma da wanda sunan bai yi daidai ba ba za a zauna lafiya ba. za a zauna amma za a yi ta cin juna kuma kamar taron nan ma za ta dinga fita unguwa ba sanin su ko ya yarda ko bai yarda ba ko ya mutu ko ya rayu duk matan da aka aura tsakanin su ya zama tara taron ba za ku iya ganewa ba kar wani ya zo ya ɗauki lissafin tara a ba haka ba ne. yawa kun ji ina lissafin na hada akwai abin da suke kira a jawadu alifun in yi daya akwai fitina amma addu'a na rike ta akwai jimun shi ma na samun sauki akwai wawun da ɗa'un in yi saura a cikin lissafin ma dama lissafin ba sarfu ka iya ka san gaskiyar lissafin ka fitar da shi daidai ba samu kuskure ba to in ba a yi damba ba zai yi wahala daga wau zuwa tara to akwai wanda kuma yake zuwa a dauda dalun wawun ɗa'un shi kuma a nan abin da baya so ya fita kenan in ka fita ta wancan bai koma ba ka dawo ta wannan to in ya ba da wannan ya koma wancan to addu'a zai rike amma kuma sai ga waye ya zo ya tambaya ita mai neman auren ne ta yi tambaya ko shi namijin ne ya tambaya ba duba ba ne sanin abokin sharika ne waye da ku yi mu'amala da shi yawwa saboda in ka ga haka ana samun ba dai duba ba ne ilimi ne kuma ilimi ne zaunan ne in aka gwada shi in ka ga aure rikicin ya kai ya kai yadda ya kawo in aka bincika watakila sai an samu wannan wanda ya ce akwai allah zai yi haka ne akwai allah kamar yadda kuka san dai allah nan dai da yake haɗa wuta yake kashe ruwa kayan gani wuta eh ya zo ya kashe ruwa a wuta ya kashe ruwa eh eh eh ya kashe ruwa ba to an gane to haka abin yake kun san dai ruwa ne ke kashe wuta ko to idan aka haɗa wuta da ruwa abokanan zama ne ba akwai aure haka ba za zauna ba ai shi ne magana shi yasa na kawo shi bil'afi saboda mutum ai akwai wanda ya ce shi kawai ya dogara ga Allah ba dogara ga Allah ba ka san Allah in ya kushe ka kuma ka zo kana ta talle kana terere a kasuwa eh babu laifi soyayya na sa a yi haka amma kuma yana cin ganiya haba haba a an samu sai mutum ya yi sai ya fito yana gumi kamar magana ya tura ma a kuma ba kai kamar laifi ba Allah ya kiyaye na'am to ba musamman saban da suka kama ba yan amore kenan ko wato mutum ya yi tafiya ya kai makaranta saboda haka shi ba ko ne saboda haka kawai kasar yake har sinista ya kare to ai ka'idar tafiya an su ka'idar tafiya idan mutum ya san zai daɗe in kana shiga garin in ka san za ka daɗe to ai ta sauka kanka dama ka je ne don wani abu kana neman wani ne ko yau ka gan shi za ka dawo in yau ba gan shi ba gobe kana neman shi shi abdullahi yasi ya yi shekara goma sha shida yana ƙasar baban shi ibrahim shekara goma sha shida saboda kullum zai dawo ne allah ya rike shi a gambiya sai dai shekara a gambiya sai dai shekara goma sha shida yana ƙasar saboda ma dama kai a tafiyanka kana niyyar dawowa ne kullum kaman kayanka a daure ne abinda kake nema kawai kana samun za ka tafi ko yanzu ne ya samu shine abin neman ka to kana cikin kasar amma in ka je ka sani za ka yi kwana kaza ne to ta sauka kanka eh ana gani shari'a ta fi gani fiye da ɗan angon rogo ai shari'a ce ta faɗi haka kaga ta gani kenan ta san cewa ɗan makaranta me ya je yi in ya je ba san semester wata nawa ake yi ba ba sani ba bayan sa- ai sanin ne ya ɗauke ba sai aiki sanin za za a yi lokaci kaza shine hukunci nake kai a tafiyarsa zuwa garin akwai kasar amma yana sauka garin ya sauke kasar shi kasar wai ka gaji ne ka huta shi ne a wajen Allah saboda a safaru jid'atun min al'azabi tafiya yanki ne na azaba to tunda zaka shiga sha wahala to a a sauƙaƙe maka wahalan da ka sha ka ka huta shi ne a wajen Allah tambayi na eh eh na na na masu shan giya to me laifinka taruwai nawa ka ɗauka waye ce maka ka tambaya wannan a mu'amala babu wannan shi la tas'alu an ashiya an tubda lakum tasukum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasakata an ashiya rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tafasu anha ai da yawan abubuwan aka barka ai ba za ka kai ba ka yi abin da za ka iya abin da ba za ka iya ba shi kenan mutane nawa ka ɗauke su ka kai su church su ba ka kuɗi ma su maka ƙari ka ce Allah ya saka alheri nawa ka sauke a bakin ah, a hotel nawa ka ɗauke ta wanda take da lullubi kuma karuwa ce ka kai ta don a yi fasikanci ta shi aka ce ka yi bincike a kai kai ma'aikaci ne wanda zai shiga motan ka ya shiga ba dai zai ce ku je ka siyo masa giya ba wannan shi amma na ruwanka da mutum ya sha giya na ruwanka wani bai sha giyan ba yana masallaci ya bi sha to annaci kuma kai za ka za ku tuftar da shi ai addinin kawai ka kau da kai an cewa sai na ubangiji lamma ba su daula haku ubangiji da ya yi mubasara da jibrilu ya ce wa jibrilu inda zan turo ka duniya me za ka yi ya ce duk wanda ya aikata mummunan aiki zan boye sannan kuma duk mai iyali zan taimake shi akan iyalinsa Allah ya musu staffin ya ce kaci jarabawa ai akwai abin da ka gani ko ba gani ba a gani ka ce idon ka ne ƙarya ka kawo da kai ko ba gani ba za ka zauna lafiya amma ba haka ba za a zauna lafiya ba. Allah ya rufa shi na karnuka ya dama ba har- ba har- ba haramta sai da kare ba amma akwai wanda aka yadda akwai karen gadi akwai karen farauta da na gadi da na farauta ai duk shari'a ba ta hana ba duk shari'a ba ta hana ba amma shi dai mu'amala da shi ne na karanta nake a cikin wani littafi nake gani ko da ka yi ka sai kare ka ajiye a gidanka to a kowane rana an yarda ka ajiye amma za a cire kamar dutsen gudu a cikin ladanka a dama ai yana ya kamu da baki ai abin yana to ai kullum kaga yana bukatar dai mutum mai yawan ibada duk na sani eh ab- a bakanci malamai suna cewa akwai gurin da kare ya fi jahili ba wal mukallabina da Allah a cikin alqur'ani al mukallabina kare ne da mu muallimu jahili ne yanka a ci to an yadda ka saki kare malami ne ka ce masa bismillah ka sake shi in ya je kashe ya kawo ka ci jahili kuma in ya yanka ka kaga kare kare ma akwai malami dan Allah ya faɗa cikin alƙur'ani so ab- akwai shi ba addinin kamar yadda nake faɗa sai ka ji shi ne ka ga abun ya saba da tunani yadda ake yi Allah ya ba shi za mu tsaya nan ina ganin saboda zikirin juma'a gobe wasiyar manzo Allah zan karanta amma kafin wasiyar zan yi magana akan abin da ya shafi mulki both sides da mu da su din mu ga irin mai laifin mai laifin su tukuna sai mu kawo wasiyar annabi Muhammadu kuma mu rufe insha Allah abin da za mu yi magana kai kenan Eh, saboda da yawan abubuwa muna jonawa masu mulkin mu mu ko muna ciki eh muna ciki da mu a cikin illan amma ba mu gani yawa nannumu zamanuna wal aibu fina wa mali zamanuna aibun siwana muna zagin abubuwa ko mu muna cikin system din mu ma da mu a ciki duk wani abin da Allah ya yi an ce zamanin sayyidina Usman bin Affan sai talakawan Usman bin Affan suka ce baya musu adalci kamar yadda Umaru yake musu adalci sai ya ce ku zamo irin mutanen Umaru ta amartu alaikum ni ma zan zama Umaru eh wancan zamanin fa ba yanzu ba ku zamo irin mutanen umaru ni ma ta amartu alaikum ni ma zan zama umaru ai mutanen umarun sun taimake shi saboda haka umarun ya zamo haka ni kun taimake ni da zan zamo irinsa mu ma sai mu zo mu dubi namu Eh, amma kullum muna kaucewa ne sai mu ta durawa waɗansu a sha ko muna ƙara jefa kanmu cikin bala'i yan ɗariƙanmu zan yi magana gobe insha Allah ya kamata mu sake tashi mu tsaya wallahi tallahi amanan ƙasar tana hannun wallahi tallahi malaman ɗariƙa amanan ƙasar tana hannun su yadda wanda suke mulkin su mu kuma akwai rawar da ya kamata mu taka wallahi tallahi akwai abubuwa in Allah ya bani dama ya yarda fita da maganan gobe zan fito da yanayin abin gashi gashi gashi wannan sha fali bin wannan sha fali ya kafo shikenan eh amma shine iya gaskiya domin kaga shi yanzu ne gidan shehin mushi abin fituhat wal barakat sai da aliyu halita an yi addu'a biliyan biliyan ɗari da hamsin biliyan saukan ƙur'ani ko dubu bakwai ko nawa duk zawuyoyinmu mu ɗauki haka man a gani ƙasan ba turkiyaru ba mu amanan da Allah ya babu me yasa mun fi kowa ne aka zaɓe mu a cikin ɗariƙa ba mun fi kowa ba ne ana nufin iyayenmu aikin da suka yi wa'inda suka samu sauki mu ma ana nufin kuma mu yi aiki irin na iyayenmu wannan shi ne za a haɗa la ilaha illallah gobe za mu haɗa la ilaha illallah yanzu ka ga misali mun samu satin fati miliyan ɗari uku da hamsin wanda muka haɗa baya miliyan ɗari uku da hamsin ga can an samu biliyan ɗari da hamsin biliyan ba miliyan ba dan Allah a ce kowa sun sa almajiransu sun yada ya yake tsammanin kasan duk wanda suke iskanci na bakin sun zama shin wai in kare Allah ya cire mara koshi da Allah da shi da akuya mai bambanci to wani masifa tana nan ba hakuri da ta ci su sai ba a taimaki al'umma ba in an yi magana wa mutane sai a cewa an ba wa mutum kullum wani shaidan ya zo ya tsaya a wani madakata ba halin ka yi umarni a yi umarnin a yi aikin alheri ya ce ya ba ka kuɗi an ba ka kuɗi an ba ka kuɗi an kuma ba in an ba kuɗi ne kai ba a ba ka kuɗin irin naka ko masu zuwa suke kawo hadiyar kai kai aikin aka ga maka ba Allah aka gani ba ba ganin ka- ba Allah ake gani a cikin ta ba allabul dinkan in aka yi maka me yasa ba za ka faɗa wa mutane ka faɗa musu kawai mu yi kokari mu tsaya mu yi kaza mu yi kaza wanda ya shi kenan wanda ya ki ka kyale shi amma dai an karfafa al'umma kuma za mu yi aiki amma kowa mashi alaikum an fi sokon kowa ya kwaci kansa wannan kasar za ta kai haka muna sane Allah ya kai mu gobe عزب المهيمن وهز الواكي عزبي سبحانه يا فقم يودو وليس العبد صابده إن تسرت إنني مغلوب ولد بلك في ولي مسوب فقار عدو إنك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف دار المريد وكيف تصله ماذا يريد لتنتقي من العدو إنا وإنا وعاجزنا فقد بقى وأدمن الإنادة أبونا كان ممترنا ليه والسود لي سولي والدين خيري والذكر من الأسور من ديم الجليل من دام مستودا مسارا سرا قريبا يأتي كل الإله والأفراد متين يا متين يا متين كيف تتبع اسمعكم عجز بين السارع ضيفا لم يكن شيء ولو كريما لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول قل الذي طلبت منك أجل فإنما أخذت لم يأتي يا رب بالمائل كما أسروا وهم الذي قاربوا ونسرا علي وسعد الأبرار اللهم صل على أولئك والحاتم لما صبرنا سبلا كبراك والهادي إلى أسرارك المستقيم وأنا آلي أصدق الهدار لكن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da Allah da hada la ilaha illallah musamman wanda ba za su zo gobe da wuri ba su ba da adadin la ilaha illallah da aka yi wanda muka yi wazifa da su kuma sai a karba adadin insha Allah